بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلق من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرة من جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت من ترفعني بها الى سماء ذكرك ورعايتي وارفق نور تعصمني بها والمنتمين اليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتجيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin suna da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiran muna nan yau juma'a 26 ga watan uku miladiya 2021 yau karatu ne na ruhul adabi wanda maulanmu shau ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta muna baiti na uku wanda shau radiyallahu ta'ala anhu yake cewa nasihatun minni ila ikwani فلتمسكوا طريقة تجاني ma'ana shawar islam yake cewa nasiharsa daga gare shi shara zuwa cewa shi mutum ne zuwa ga yan uwana cewa da ya zuwa ga yan uwana ya kara tabbatar mana cewa shi mutum ne yana da yan uwa irin sa a halitta so za ka yanzu ga ma nasiha yana mutu faltamsiku dari kata tijani ya ce a yi riko da dari ka cewa ma tijani radiyallahu ta'ala an wannan makon da ya gabata a nan wurin muka tsaya sai a makon da ya gabata muka ce za mu dan koma baya kaɗan Allah ya azurta mu da rayuwa mu ƙara tabawa mu ga me ake nufi da ɗarika tijaniya menene ɗarika tijaniya mana yake cewa ɗarika tijaniya ba mazhaba ba ce ɗarika tijaniya ba ƙungiya ba ce a'a ita dalilin tijaniya tunda kana son ka santa wani wata hanya ce da bawa yake kamawa don neman haduwarsa da Allah subhanahu wata'ala Ɗarikar tijaniya ɗaya ne daga cikin ɗariku na shehunai na sufai wanda saliki ko muridi zai yi riko da wannan azkaran da wayannan malaman suke da ita a wayannan dalilin nasu kuma za ka rika ambatan Allah ne a lokaci wanda yake keɓantacce wanda wannan shehin ya zaɓa a matsayin shi ne yake ganin ana ambatan Allah a cikinsa za a fi sauran saduwa da Allah maɗaukakin sarki kenan ta hanyar neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa bawa ba zai bushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar na tilfili har sai na so shi wannan ɗarikar sunanta tijaniya ma'ana hanyar da shehu Ahmad Tijani ya bi domin kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ka'idan nan ta alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko kasan Allah ya ce mana da yawa daga cikin mutane in su ba yan dariƙa bane ko su ba sufaye bane sai su yi riko da wata aya kwara ɗaya su yi watsi da wata aya kwara ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ko wasu ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu da haka ko ya faɗa cikin suratul baqara yana cewa afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da wasu sashen ayoyi ne ko wasu littafan ku kin amanna ku kin imani da wasu sashen wasu ayoyin ko wasu littafan wanda ba su faye ma za ga suna suka yan dariƙa suna cewa Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a gwan tafarki in ba tafarkin da aka riga aka abin nan ba ko Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa cewa ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي lalle daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurin fassara wannan ayan ayan idan ka duba tafsirai za a ce maka hatta na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qatwat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana mana dogon layi a cikin wannan layin fa hatta na qatwat sai ya zazzana wasu kanana kananan layuka sai ya ce wa anna hada sabili wa anna hadhihi sabili fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili sai mutane tunda su ba sufaye bane sai su ce maka ai duk wani hanya in dai ba wannan hanyar ba tasu to bata shi san manta Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa kuma a Qur'anin yake cewa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin wannan mutumin da ya kama hanya yake son ya dawo wurina wattabi sabila man ana bai dai kenan idan yanzu zaka samu wani bawan Allah shi ga hanyar da yake bi domin komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ka bi hanyar shi kai ma wannan aya ne qur'aniya aya ne biyu wanda ba a aiki da ita saboda bambancin fahimta shine faɗar sa madaukakin sarki da yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kalla kalmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita yace su bulana tafarke tafarke mu kai a can wurin ka ce wala tattabi'u subula Allah ya hana ayi dariku anan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka lanadiyannahum subulana ba sabilana ba subulana yace darikokin mu in faɗa maka da babban Maryam to wannan kurakurai da mutane suke yi saboda bambancin fahimta sai a danna wasu ayoyi a ɗauko wasu ayoyi da su kaɗai za a yi ta aiki Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana to ita su ɗariku azkarai ne kamar yadda muka faɗa a baya ba mazhaba ba ce ba ƙungiyoyi ba ne a'a ta farkoci ne na nafilfili wanda sai wanda kaga za ka iya in ga ɗariƙan kadiriya za ka iya yi ma'ana hanyoyin da shek a shek abdulkar jilani ya yi ko ya rika don kusantar Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan sai kai a kai ba shi za ka yi ba hanyoyin da shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi ne ya bi su za ka bi shi kenan sai ka bi ba kungiya ba ne ba mazama ba ce a'a alkare ne ake rikan alkawari a hannun shehunai wanda kowanne daga cikin wanda ta yana da ɗari kasa to yana da izinin salsalata har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tariƙar tijaniya ko sula aka shawa mu shehu Ibrahim ya su ce faltamtiku tariƙar tijani to menene tariƙar tijaniya har duka ce za mu dawo kan da yanzu mai magana a kai ɗariƙar tijjaniya ba wata aba ba ce duk wani abu wanda kaga baya cikin wannan to kare ne kare an san kare ko kare ne duk abin da baya cikin wannan to ba tijjaniya ba ne kare ne an kara shi ne don dai a samu farala kawai in ya inganta kenan ma ba domin ita ɗariƙar tijjaniya ma da yake cewa fa ɗariƙar tijjaniya ibaratun an wirdaini وظيفة وذكر الجمعة بس لا تزيد ولا تنقص طريقة تجانية باوتا أبابتي فاشي وتوردي سي وظيفة سي ذكر الجمعة شي كينا طريقة تجانية duk wani abu wanda ba wannan ba to an kara ne don a samu farala kawai amma ba ba shi bane tijaniya malam sai yace wal wirdani wurdi guda biyu da kaji ana magana a kai ibara wata irin ibara ne an salat azkar akan wasu azkarai zikirora kwara uku shine ka samu lokaci da safe ko bayan sallar asubahi ka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah za ka yi ta yi za ka yi ta yi har sai ka yi so ɗari sannan ka ƙara dasa na gaba kai la ilaha illallah la ilaha illa kai salatin annabi tukunna kai salatin annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko kai hada ko kai sigar salatul fati a wannan wurin kana da zabi kai kowane irin salati ka iya amma ana bukatan ka guda ɗari da safin nan istighfari dari salatin annabi dari sai la ilaha illallah guda dari wanda kowane ɗaya daga cikin wayannan baya da bukatuwan sai an je tafasil a kansu istighfari ne kaga Allah subhanahu wataala ne ya faɗa ma riban da ake samu idan ana yin istighfari Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul nuh yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara menene riban da za a samu Allah yake yusul samaa alaikum midrara kai da kake neman kuɗi Allah yake in kana zumci istighfari wa yumdidukum bi amwali kai da kake neman haihuwa yake wa banina kai da kake mai gona ne wa ya ja'al lakum jannatin wa ya ja'al lakum anhara manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganni ni din nan annabin ka annabi Muhammad ban taba yin zunubi ba kuma ba zan taba ba amma ina yin istighfari so 70 ko so 100 a kowace rana kai ka kai annabi ne annabin da baya yin zunubi shi a kowace rana sai ya istighfari so 100 ko wancan ruwa ne na karanto cewa ya aksara min saba'ina wanda ka'ida a larabawa in sun ce maka saba'in suna nufin yawa ne ba wai adadi ba ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina ko saba'ina maratan sai fa manzon Allah da yazo wurin wannan ayi yake cewa da na san in na ƙara saba'in da ɗaya za a yabe musu da zai yi amma abin da ake magana a wurin shine yawa mai yawa da za a ciro kan musu gafara da yawa da yawa Allah ya ce ba kan gafarta musu ba kenan wannan hadisin kan lura kenan manzon Allah yana yi bari mai tarin yawa kai dan me ba za ka yi ba ko da ma ba za ka yi dalika ba to sai ka samu lokaci kai dan yi bari da yawa da yawa da yawa bisa umarni na Allah subhanahu wataala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba salatin annabi kuma kowa ya sani girmansa baya mutuntuwa saboda Allah ya nuna maka girmansa yake ni da ni halicci duniya da abin da ke cikin duniya banda wani aiki face yi wa annabin nan salati yace kai mala'ikun ma da na halitta su ma ba su wani aiki face yi wa annabin nan salati inna Allah rabbul ahzab inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai Allah bai ce ya ayyuhan nasu ba ya ku mutane ba bai ce ya ayyuhal muslimuna ba bai ce ba sai yake wanda suka yi imani nake tambatar su zo mu irin aiki zo mu irin aiki na ya ayyuhal ladina ko ya ayyuhal ladina amanu inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya kai wanda kai imani ko ya ku wa'inda kuka yi imani ku yi wa wannan annabin naku salati wannan ko ya yi kira girma ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisin cewa mafi kusancin ku da ni ranar lahira wanda ya fi yawaita yin salati wanda ya fi yawaita yi mini salati la ilaha illallah kuwa ai ka san ba a maganar ta ko ita ce abin da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa idan imanin mutum akwai matsala shine an ce yace la ilaha illallah zai daga girman kai yace shi ba zai ce ba innahum kanu idza qila lahum لا إله إلا الله يستكبرون suna wani da an ce suke la ilaha illallah sai su girma kai da zan faɗa yin abin da ba wa dan ce faɗa ko ya za mu faɗa irin abin da mahaukata suke faɗa dama kuma haka Allah ya nuna mana irin wayannan mutane haka za su rika yin irin wayannan maganganun wa idza qila hum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha Allah ya ala innahum sufaha ai su ne wawaye eh kaga Allah ya faɗa abu kai ka ce ba za ka yi ba ai an kai ne wawa ta yanzu Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan ababen guda uku da muka faɗa su ake nufi da lazimi na safe sannan bayan la'asar za ka ƙara yin irin wannan shi ma za ka yi istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari duk da bayan kafin ka fara inda ma za ka yi za ka yi a'udhu billahi kai basmala wasu malamai suna cewa za a karanta fatiha kafin a fara lazimi da su ko to wannan shine lazimi safe da yamma me yasa maulan mu shau Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake yin wannan abin lazimin safe da lazimin yamma me yasa yake yi saboda ya nuna maka shi babu abin da yake bi sai karantarwar alkur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shawama tijani radiyallahu ta'ala anhu ba wai karanta alkur'ani ba ya haddace alkur'ani ba wai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi mahaddaci ne na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ko maganganun da yake faɗa na fatoyi an so shi da yake bayarwa ba ga sunan da aka samu su ba shawahir ma'ani gwalagwalai na an so shi masu ma'ana ai sunan littafin kenan jawahirul ma'ani inda ai ba shi ya zauna ya rubuta ba fatoyin da ya rika faɗa ne yana ansawa wanda ke cike da ilimoma ke sa ka sanya ma littafin suna ma jawahirul ma'ani shau Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu tunda shi muhaddisi ne na alqur'ani ko mai aiki da alqur'ani shi sa duk wani ɗan tariƙa da kaga yana cewa shi ɗan tariƙa ne amma baya aiki da alkitabu wa sunna ka ce ƙarya ne ba ɗan tariƙa ba ne sosai ka faɗa kai ne kake da tsoron wani ba abin da wani zai iya maka sai abin da Allah ya hukunta maka an gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ne shawa mata jani ya karanta a Qur'ani ya gani Allah ya ce wa qurisma rabbika bukratan wa asula ka ambaci ubangijinka safe da mareci to tunda ubangiji ne ya ce wa qurisma umarni ne ko ba umarni ba ne umarni ne tunda umarni ne zai ce to ni ban zan aikata aikin da ubangiji na ya bada umarni a kai zan ambaci ubangiji nan nawa safe da kuma mareci ko dama kaka manta a ka'ida safiya tana farawa ne daga hudowar alfijir ko ka'ida islama kuma babu wata ibada da za a fara a wannan lokacin bayan alfijir ya hudo sai sallah ta farilla ko sai kuma sallah rakatai fajr da muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi to bayan ka yi da sallan ka gama addu'o'in ka sai kuma ka fara lazumi sai Allah ne ya ce maka zikratan wa asila safi da bariki da sun saja ka fara shi ne sai ka fara zikirin ka sannan shawa mata jami'i Allah ta'ala anu ya karanta ya ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu kullaha zikran kathira ya kuwa inda kuka imani ku ambaci Allah subhanahu wata'ala ambato mai yawan gaske ambato mai yawan gaske sai shi wannan da yake to shikenan bari mu fara ambatan Allah da safe mu ambace shi da rana ko mu ambace shi da yamma sannan cikin yinin mu kuma awa 24 sai mu ƙara ambatan Allah kuma a matsayin wazifa ke Shawama Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya karanta faɗarsa madaukakin sarki da yake cewa sun suratul ahzab wa saddihuhu bukuratan wa asila an gani ko kaga wancan na suratul insan wa qurisma rabbika bukratan wa asila na suratul azab wa sabbihu bukratan wa asila wannan shine wurdai guda biyu da ake yi a cikin dariƙar tijaniya lazumin safe da lazumin marishi sai abu na biyu wanda yana shi yana su suka haɗu suka zama dariƙar tijaniya shine wazifa wannan wazifan malam yake cewa ibara an arba'at azkar ibara ce akan wasu zikirai guda hudu ba da isti'aza bayan kayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma kai bismillah sai kai fatiha sannan sai ka fara astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zaka yi so 30 to idan ka zo za ka yi za ka fara wannan zikiri na wasifa za ka kowane irin zama ne kanka dama ka mimmi ina ba kamar kana ɗakin babanka bayan a masallaci kake ɗakin Allah to yaya za a yi ne za ga mutanen mu da yawa wasu su mimmi ina ba kamar gidansu bayan an riga an gaya maka cewa yana daga cikin ladabi ma na zama masallaci na ka mimmi ina ba in dai ba tare da wata lalura ba yana daga cikin ladabi na ansa addu'o'i yayin da za ka yi addu'a kakka mimmi gabanka na hawan mashrik ko za ka yi addu'a ka roki Allah Allah ya ansa maka addu'a sai ka mimmi gabanka farayin gabas gabanka ya kan a'a ansa baya daga cikin ladabi ko tunda yanzu babu ɗaya daga cikin mu anan wanda zai je fadin sarki ko mai martaba ake cewa ko a Hausa ba wanda zai je fadar mai martaba ko fadar shugaban kasa ga shugaban kasa a zaune mimmi da gaban shi akwai babu wayannan dogarawan ko kai ake ce sai suke kai da laka gyara zaman ka kyau ba ba haka ba sai a fadan Allah shine za ka zo ka mimmi da kafa to akwai zama da ake yi in an zo za a yi wazifa da ana yin zama mai da zama alfawon Allah ne mai alaji an gani ko sai a yi irin wannan zama amma wannan zama na murabba'i to ba a yin sa a wazifa ba a yi in har ya kama mutum zai yi shi bisa lalura to da zarar an fara jawharatul kamal ana son mutum ya canza shaba ya canza ya koma haka domin a wannan wurin ba wani mai gida sai manzan Allah an gani ko da ba yau irin wannan zaman da ake na harfe wannan ai zaman mai gida ne ko zaman mai gida ne sabo ne mutum ya gayyace ka gidan shi ka je ka harfe ne ka baka sabo ne saboda mene gidan shi ne shi ke da iko saboda haka in ka harfe kafa shi ma har sai a kan gane wani ne babba ko shi sa musulunci ya ce ko da ka zo gidan mutum kar ka zauna a kujeran da shi yake zama kar ka zauna mai sai dai in shi ne yake maka bisa girmamawa ko da ga kujera babban ka zauna to wannan wani abu ne daban kamar dai limanci ko haka ce ba za ka je gidan mutum ka ce kai na kai limanci ba dole sai in shi ne yake ko da ko kai ne babban liman a gari ba sosai kar ba za ka zaka ja yi ne babban liman shi kenan haka ce a'a nan gidan shi sai in shi ne ta ai karya ne mutum ya shiga gaban ka kuma kana baban mu kana ko ba ka ba to wannan lokacin sai kai to a wannan wurin ba a zama na harfe ba an zo ana wani mutane da yawa ana wannan kurakuran wasu an kawo musu magana zai ce maka mu haka muka saba zama to ba wai haka aka saba zama ba yaya ake yi kowane abu da na dubbansa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa wani ya ce kamar ya gona abu da kwarai da gaske ko ba ga ko cin abinci ba ka ce daga cikin ladabin sa karkaci in ba ka jin yunwa ba ko domin cin abinci ba ka jin yunwa yana haifar da rashin lafiya ko to sai duk sun suka tabbatar da wannan jikin baya bukatar abinci ka bashi abinci sai ya haifar maka da lura kuma ko Allah ya saka wa iyayenmu da alheri suke cewa yana daga cikin ladabin wanka in za ka yi wanka aka kawo maka ruwan wankan to ka fara tsoma hannun dama ka fara tsoma hannun hagu ne in ka ga hannun hagun ka ya ki ɗauka ya ki jure mazabin to fatan ka ma ba za ka iya jure mazabin ba yes haka iyaye suka gaya mana to kaga na biki na wanka kuma ko sai ka ciyaye Allah ya yafe mana to ita ma wazifan tana da ladubanta za ka yi istighfari da wannan sigan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum 30 daidai sannan sai kai siga na salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih yawa mutane yawa nan wurin akan dan kare kare ko sai ga an ce Muhammadu al-Fatih lima babu majjoji a wurin al-Fatih lima ubris wala khatimi ba wala khatimi lima famalika tunda annabi ake ma Allah ya bi mana an gani ko wal khatimi lima sabab nasil had bil had wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wal jirar al azim zakai wannan salatin so 50 bayan kai so 50 sannan zaka zo kai la ilaha illallah kafa 100 kaga mun samu na nawa na uku kenan sannan sai ka yi na ƙarshe wacce ita jawharatul kamal za ka yi ta kafa goma sha biyu kafa goma sha biyu sigarta اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحجكة الحائلة المركز الفهوم والمآل والنور الأكوان المتكونة الآلة للصائد الحق رباني البرك الأسمي نزول الأرباح المالئة لكل متعدد من القبور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائل بأمر المكان اللهم صل وسلم على عين الحج التي تتجلى وصنا حتى دمرة قم تتجلاني منها عروش الحقائق عن المعارف الأقوام إسرائك التام الأسقم اللهم صل وسلم على على قناة الحج بالهادي كنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعارفنا بها إياه wannan su ne azkarai guda hudu da ake yi a cikin wazifa wanda yake shine kuma wurdi na biyu a cikin ɗariƙar tijaniya mun fara na farko lazim wurdi na biyu shine wazifa sai wurdi na uku ko da yake kafin nan na san ne sauraro da ke wannan ba aya ne aka ce a'a akwai akwai aya malam za mu kawo maka aya yanzu an gani ko za mu kawo aya wayannan su ake kira wazifa shine wanda yake ya yadda zai bi ta farki na shau ahmad tijaru jama'a ta'ala anhu zai bi kai shi kadai ya kashe maka a'a ita wazifa ana so a yi ta ne cikin jama'a ana so a rika yin ta ne cikin jama'a me yasa ake so a rika yi cikin jama'a saboda ku ƙara sanin junanku ku ƙara samun albarkar junanku domin kowane mutum musulmi da ka gani yana da albarkar shi to ɗaliban shi wa mata janifa albarkar suna da yawa an gani ko albarkar su tana da yawa me yasa aka ce albarkar su dan wani mamaki me yasa aka ce albarkar su tana da yawa ai da wanda yake zuwa wurin mai gida kullum da wanda baya zuwa wurin mai gida sai mako mako darajar za su zama ɗaya kuwa ba za su zama ɗaya ba to shi ɗalibin shehu Ahmad Jari kullum yana fadan ubangijinsa ne kullum yana fadan ubangijinsa ne kullum bai da abin da yake yi sai neman ƙara kusanci da Allah nan zai zama daidai da wanda baya ambatan Allah sai wata lalura ya faru a mamaki an dauke mai mashin ya ce wayo Allah ya ce shi to da ambata Allah kenan a ba zama daidai ba ko shi ba wannan yana cikin walwala ko yana cikin kunci zai ambaci Allah nan ba fashi za su zama daidai ba za su taɓa zama daidai ba sannan an ce ne a rika ambatan Allah subhanahu wata'ala a halka a halka a da'irar nan ko da yawa za ka ga mutanen mu Allah ya ce mana wurin halkan ma ba ma kiyaye ai zai tafi ne haka ya haka ya haka kamar yadda kaga yinin nan yayi wani ba zai gobe haka ba wani ya gobe haka duka wannan kurakurai ne haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mana a babban masallaci akwai wannan gyaran ban sani ba mahukunta in suna tare da mu za su yi magana a kai za ga wasu sun shige ciki haka babban masallaci namu nan ko za ga wasu shige haka ya kamata ne a fito kai ke haka a yi layi haka ba wasu shige cikin ginin ba ko wani abu makamancin haka ba haka shi wani mutum ne karantar da gaskiya za a yi round ne haka wasu ba za su shige cikin gidan limon a'a za a tsaya ne straight line haka an gani ko ya san wasu abubuwan wani zai ce me yasa ba kai magana a cikin wurin ba ai akwai abubuwan da ba zai yi daga son ka za ka yi magana ba ko ko ba zai yi ba dole mahukunta ne za su kira wayan da ke jagorori ne a masallacin sai a yi mutu jawabi sai wato gashin an zo kaza ne haka karantar wasu shi'a masjani da karantar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa an ce a yi zagaye ne a yi da'ira saboda raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in za a yi zikiri da'ira ake sai dai ka dawo shi wallahi an gani ko in kuma kana so ne a fito maka da hadisin sai mu ce ka biyo mu mana ga hadisin gashi nan ma kaman haka ko hadisin da akhrajahu al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an sabit radiyallahu ta'ala an yake cewa kana Salman fi usabatin yadhkuruna Allah ta'ala Salman ya kasance cikin wasu gungun sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ambatan Allah a gungu ba a group suke ambatan Allah yadkurun Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabu manzon Allah ya ruwaito mana kana Salman fi usabatin yadkurun Allah ta'ala Salman ya kasance cikin wasu gungun sahabbai suna ambatan Allah Allah madaukakin sarki kamar annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa fakaf fiska shiru cewa ga annabi nan a daina zikiri a daina zikiri ai shiru ai shiru ga annabi nan kafin shi da kansa annabi ma an gani tuna Allah ake ko ko tunda shi da kansa ne yake faɗa cewa daga cikin bayan Allah ko wanda da zarar an ganshi sai an tuna Allah ko ba haka ba a ko sai suka tani aka ce ai shiru ai shiru fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni ra'aytu ar-rahma tanzilu alaykum ni annabi annabin Allah na ga rahamar Allah tana sauka ne akan ku ka gani ko fa ahbabtu an usharikakum fiha sai na yi ƙaunan nima ne mishalai tarayya da ku cikin wannan rahamar da suke sauka a kanku tunda kuna ambatan Allah. Makala, sun makala, ya annabi ya ce, Alhamdulillah alladhi ja'ala min ummati man umirtu an ubshira nafsi ma'ahu. Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya cikin al'umma ta akwai wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin da na tayar da kaina a cikinsu ko na zaunar da kaina a cikinsu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yazo ya ga wurin da ake zikiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zama yake ko wancan hadisin da ka hada ce man tun kana yaran ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza marattum bi riyadil janna farta'u idan kuka zo kuka ga wani kuka ga dausayi na aljanna kuma ku tsaya ku yi ku dan ciwo a cikin wurin kafin ta ce menene dausayin aljanna manzon Allah ya ce inda ake ambatan Allah hina ku zikiri haka manzon Allah ya faɗa sai dai ka jawo shi hina ku zikiri halkoki na ambatan Allah haka manzon Allah ya faɗa kenan din dama can ashe in za a yi zikiri halka ake yi ko halka ake da'ira ake yi saboda ka shewa Ahmad Jani yace muraya wannan sunna ta nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga hadisi na biyu mu kara mana tsayi wa hadisin akhar akhrajahu al-imam at-tirmidhi hadisin da imam at-tirmidhi ya rawaito shi rahimahullahu ta'ala bi sanadin hasan da sanadi hasani garib an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa an jami wa an jami qala yake cewa kharaja muawiyatu ila al-masjid wata rana sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna muawiya ya fito masallaci faƙara sai ya ce ma yi jilisuku me ya zaunar da kwawo bai wani da'ira da'ira kuna ta wani me faru haka an gani ko sahabu mazan Allah ne ba ya gansu sun yi da'ira ya shigo masallaci kan sai kai me haka me haka ke suka ce kalu jalasna nazkurullah mun zauna ne muna ambatan Allah ka kallaba bawan Allah ba wai ba bai san abin da suke yi ba ya san abin da suke yi ba shi ma wai ba a taɓa yi da shi ba ba an taɓa yi da shi amma saboda haka annabi ya musu lokacin can shi ma yanzu ya musu haka domin ya isar da wannan hadisin zuwa ga next generation zuwa harkar umuma an gani ko me ya zaunar da ku haka kalu jalasna nadkurullah ai mun zauna ne muna ambatan Allah subhanahu wata'ala kala Allah ma ajabakum illa zaka kun rantse da Allah babu abin da ya zaunar da ku sai dan ku ambatan Allah nan qalu wallahi kun rantse maka da Allah ma ajlasna illa zaka babu abin da ya zaunar da mu sai dan ambatan Allah nan ka gani ko kala sai ce amma inni lam astahlifukum tuhmatan ku saurara ba ba kawai na rantsar da ku bane ba na sa ku yi rantsuwa bane dan ina tuhuman ku kun zo da wani sabon abu ba a'a ba tuhuma bane wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama babu wani wanda ya sai ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurina wanda kuma wanda daga cikin kuma ba wanda ya kai ni karancin a hadisai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai ni din nan inni inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama خرج على حلقة من أصحابه وترانا من صلى الله صلى الله عليه وسلم يكتو أو أو تحلقة نصعب بنسا فقال سيشي لسو ما يجي لسكم ما صلى الله عليه وسلم صعب بنسا ما يجي ليه دونة دقوانا ونفسي في واندائي رسول الله قالوا جلسنا نذكر الله تعالى من قولنا ليه منا أنبتا الله سبحانه وتعالى ونحمده ومن عبوده والله لما هدانا na daga abin da Allah ya shiryar da mu lil islami na musulunci wa manna alaina bihi kuma yi mana farala da musulunci faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ma ajakum illa zaka kun sai da Allah babu abin da ya zaunar da ku sai haka shi ba wanda Allah ne ke sanar da shi ko amma ke ke tawa suranta din kalu wallahi ma ajisna illa da wallahi manzon Allah ba abin da ya zaunar da mu muke muku kai wannan da'ira sai mu ta sai don mu ta ambatan Allah subhanahu wataala kala sai manzon Allah yake amma inni lam astahlifakum lam astahlifakum lituhmatan lakum ni ba ba na rantsar da ku bane da ina tuhumar ku shi ma haka annabi ya faɗa shi za shi ma muawiya faɗa haka innahu atani jibril manzo Allah ya ce malaika jibril ne ya zo mini wa akhbarani ya bani labari anna Allah yubahi bikum al malaika Allah yana goranta wa mala'ika da ku goranta wa mala'ika Allah yake mala'iku Allah yake da ku dinna da kuka taru cikin zuke kare ne ko da ba mala'iku sun ce ta zalafiya man yi kulibiya wa ya zubuci ba wa na hannu sabbi da hamdi ko na kadin da Allah ya ce musu kadan ku yauke cewa da sai kun ga zubi na sai kan mutan Allah na kun ga ni suke ambato suna cewa barna za su kai a doron haka kun gani ko kun gani an ta ayyuhal qari ya kai ne sauraron mu mai karantawa to da yawa sun sai ka zaɓe ta so ka rika jin irin wa'annan hadisai da nasoshin kuma ka'ida ta zuciya tana son ka rika jin abubuwan da zai ƙara mata natsuwa ne to mu taho mu ƙara hadisi guda ɗaya mana ko da dai zuciyar dama tana son da shi akwai hadisi guda ɗaya wanda imamu imamu sabari ya kawo shi a cikin tafsirinsa an salman al-farisi daga salman al-farisi kala yake cewa جاء المؤلفة قلوبهم جاء المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه نسيه زوجين ستتوسط إنم sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko wanda ake so a tabbata zuciyarsu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Uwaina bin Badr ɗaya daga cikin sana kira da suna Uwaina bin Badr wal Aqra bin Habis da Aqra bin Habis wa zawuhum da makamantansu fa qalu sai suka ce ya nabi Allah يا أنبم الله لو جلست في صدر المسجد دا ذاك زونا أتكيا مصلاشي ونفيت هؤلاء فقور وإنسان أرواح جبابه واندا ريبونا سنن كواري kasan saboda su masu kuɗi ne ɗan rainin wayo ne Allah ya ce mana ko ɗan rainin wayo ne su irin alhazawan nan ne in sun ga wani rigan shi ta dan yage shi kina rika daman shi ko ko ko an dan gahulan shi ta zama annakiya a rika daman shi an gani ko to su wayan can kasan illa a zamanin mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wato katin raguna ko dabbobi ake shenewa sai a rika sawa wurin gashin sai ya zama a sama kamar yadda muke yin buzu yanzu ko to haka suke yi to kasan idan rana yadda ka wannan abu kumi kuma ya ya tsatso ko ya tsatso daga cikin fatanka ya taɓa fatan ragon wurin da ake sa toka da mene ne ɗin ka ga zai ci ko ba haka ba zai ɗan yi lema lema in yayi lema lema kuma za a ga ɗan fara wannan tashi tashi to su wayannan uyaina nan da akra bin hajis nan su masu kuɗi ne sai suka ce manzon Allah waya zauna a masallaci wayannan mutanen da rigunan su ko wannan kayan da suka sa na su shi za ke ce muku su baye ma aiko wai a kore su a masallaci manzon Allah idan kai haka ya nuna Salman wa Abadar wa fuqara al-muslimin kaga ni ana nufin Salmanu da Abadar da sauran talakawa dai musulmai wa kana alaihim jibabu su sun kasance suna sa riguna na su bai wa laifin kuma alaihim gairu kuma ba su da wannan riguna sai wannan kaga ni da kai da ni mun gode ma Allah muna da kayan da za mu yi tattalzawa amma su kafin manzon Allah riga ɗayan nan na fata su ci suke sawa ba an gani ko wala yafham jalasna ilaika in har za ka kore su manzon Allah mu tunda za mu zo mu zauna da kai mu masu kudi wa hadathnaka kuma za mu rika yin zance da kai mu rika tiya muna dan labari da kai amma kawai duk mutane sun zo sun ce kewaye ka wasu rigunan su ya lalace wasu ma alawayyo ne suke sawa kai sai a ga mu tare da su wa kasna anka sai ma mu karɓa ma addinin musulunci naka ka gani ko Allah ta'ala sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan wasu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila kalimatihi wa lan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تكلم an zikirna wadda ba hawa wa kana amruhu furqa ma'anan ayat Allah subhanahu wataala to mu je gaba kawai a imamai nan za a samu fasara wurin an gani ko a wannan ayan Allah subhanahu wataala to wannan fasara ko a wannan ayan Allah subhanahu wataala yana ga mu san sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan mutanen suka bai da a'a ka karanta abin da muka yi maka wahayi mana na ubangijinka ai babu wani abu wanda yake sa iya canza wannan kalmomi na ubangijinka ba kuma za ka samu wata mafaka ba kan wannan canjin waslin nafsaka ya rasulullah ka hakurantar da ranka ka zauna ka gani ka hakurantar da ranka waslin nafsaka ma'allazina ka hakurantar da ranka ka zauna tare da wa'anda ma'allazina waslin nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum suke ambaton ubangijinsu bilgadati wal ashi safe da maraice yuriduna wajha suna neman yardan Allah ko idan dalika da kuke wannan zikirin neman yardan mai martaba duk kuke yi yau ba wani ya ce haba ma dai malam yau ka gani ko shi ma mai martaban bai wuce karɓa da ikan ba ko ba haka bane an gani ko to ba dai shi muke yi ba dan babanmu muke yi ba dan baban mu ce yi malam arma ko dan matan kake yi ne kyau to malam arma ya fice da ka gani ko duka dan mu ce yi muna yi ne cikin Allah yuriduna wajha wala ta'lu aynaka anhu kada ka kauda kanka akan su turidu zinatal hayatid dunya kana san kawace kawacen duniya wala tuda'i man aghfalna qalbahu kar ka yadda kai wa wanda zuciyarsa ta rufe muka makantar da zuciyarsa ya biye wa kan duniya ya kauce kansu da kumbarin an bar gona ni Allah wala su dai man afanna kalbahu an zikirina wacce ba hawa ya biye wa kan zuciyarsa wa kana amru furqa wa qul haqu min rabbikum faman wa qul haqu min rabbikum wa qul haqu min rabbikum man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama zai yi yayi wanda ba zai yi ba zai yi ba ko da ma ba wani malamin dariƙa ne kuma cewa dole sai mutum ya zo ya karɓa dariƙa ba ko ba haka ba daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta asabahum fi muaqil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi daga wurin wayannan mutanen masu kuɗin nan da suka zo masallaci ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya zo har wurin wayannan bayan Allah da suka taru din nan suke mai nema suke da zikiri suna la ilaha illallah manzo sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da su faqala sai yake cewa alhamdulillahi alladhi lam yumitni na gode wa Allah da bai kashe ni ba hatta amarrani hatta amarani an usbira an asbira nafsi ma arjal min ummati wanda har sai da ya umarce da na hakurantar da kaina da zauna tare da mazaje daga cikin mazajen al'ummata manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma'akumul mahya tare da ku zan rayu kalla ba tare da ku masu yin zikiri tare da ku zan rayu wa ma'akumul mamat tare da ku kuma zan rasu dan wara ne kallon mu da kuma sauraron mu karka yadda kai amfani da hankalinka ka ce za ka hukunta abin da baka da ilimi a kansa karka yadda halaka zai kai ka idan har yau ka ji kana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama tare da waɗanda suke yin zikiri dan me za a koma kana zage-zage a kan ko daga yau dai ya zama ya tabbata cewa in har an ƙara jin wani yana zagin masu zikirin Allah to ya nuna cewa a yana faɗa ne da Allah subhanahu wata'ala wannan ko wannan alƙoƙin da ka gani an yi ko ake yi shi yasa shi Ahmad Tijani ce to kuma yan tarika in za ku yi zikiri ku yi halka halka ku taru ku daga ambatan Allah subhanahu wata'ala safi ko dai kai wazifan da safe bayan sallan asuba ko kai wazifan bayan sallan la'asar ko kai wazifan tsakanin maghrib zuwa isha'i in ma baka samu dama ba a cikin awa 24 ana son kai mene kai wazifa so daya in ma ya wuce so daya din a rana babu laifi wannan tabarakallah kai inkarin mai inkari kar ya dame ka domin akwai wanda za a ga abu mai kyau ne dama zai inkari saboda mene lalurar da ke tare da shi ko ba ka ba a yanzu akwai wanda ya sai ce ruwa babu kyau ne ruwa da ake sha akwai wanda ya sai ce ruwa babu dani babu amma aka samu mara lafiya da za a rika bashi ruwa na ta sai nan shayan ko ba ga bane shi ga nan mara lafiya ya ce a ruwa ba kyau shi ke nan musa mai ta babu kyau ai ba sai yi ba ko to Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ya ke dan wana larabawa suna faɗa suna cewa ko ko malaman usul fiqh malaman usul suna cewa al-ihtimal yabdul al-ihtijaj al-ihtimal yabdul al-ihtijaj to da haka kai ka zamanto tare da waɗanda suka san abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi kuma ya umarta sai kai ma ka zamanto kana tare da su da abu na ƙarshe daga cikin abin da yake da alaka da wannan dariga ta Shehu Ahmad Tijani daga cikin azkaranta shine zikirin juma'a shine zikirin juma'a wanda zikirin juma'an nan ibara wace ibara an zikiri abdul kalimatin qala annabi sallallahu alaihi wa sallama wan nabiyina min qabl shine ibara ne da kan wani zikiri na wata kalma madaukakiya wanda ita ce mafi fitin kalman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta da kuma annabawan da suke kafin shi suka faɗe ta bisa hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu ma kuntu ana wannabiyina min qabli la ilaha illallah ita take nan wannan kalman cewa la ilaha illallah yan dariƙa musamman yan dariƙa shau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu za su zauna bayan sallar asar na kowace zaran juma'a za su ta ambatan kalman nan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har zuwa faduwar rana wannan kuma ana yin ta ne bayan an yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yi bismillah an karanta fatiha sannan kuma za a yi istighfari kafa uku astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan sai a yi salatul fatihi kafa daya sannan sai a fara zikiri la ilaha illallah ba tare da an yi sauri ba ko an yi garaje ko ana haharɗe harfan kamar yadda wasu zawiyoyi ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana amma kaga wannan zawiyan lalle na jinjina yanayin yadda ake yin zikiri babu sauri babu garaje ana fitar da harafin daki daki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa me yasa ake yi ake yin zikiri na ranar juma'a me yasa ake yi kamar yadda dai muka yi me yasa linafuza fawzan azim ko dan mu samu babban rabo saboda haka Allah ya faɗa ko Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru Allaha katiran to da aka ce ranar juma'a ai ta ambatan Allah da yawa ai ta ambatan Allah da yawa wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihuna domin ku samu falahi ko ku samu rabauta babbar rabauta me yasa maulan mu shau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zaɓa wannan cewa duk ranar juma'a a haɗu a zauna a yi halka a yi ta ambatan Allah a yi ta ambatan Allah to daga ciki ya ce wannan aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza qultu salatu fantashiru fil ardi a ce a ci gaba da sana'o'i ka gani ko fantashiru fil ardi min fadlillah ci gaba da falalan Allah ci gaba da neman falalan Allah ci gaba da sana'o'i sannan wadkurullah sai a ambaci Allah kuma mai yawa to a wurin sana'ar ka ne za ka ambaci Allah da yawa din ba zai yiwu ba saboda yanayin sana'o'in na gama ba zai bari wani kana siyarwa kana kuma zikiri ba kana a ba zai yiwu ba to sai shawa mutu jani ke sai a ware wani lokaci to lokacin yamma to kusan kowa ya zama hada-hadan kasuwancinsa sai a zo a zauna dama gida za ka dawo sai ka dawo ranar da wuri sai ka zo ka zauna sai ta ambatan Allah sannan maulama shawa mutu jani radiyallahu ta'ala anhu yana da fahimta kan wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito shi karko shi ya ruwaito ya ruwaito shi kuma Imam Imam Bukhari da Muslim kan kawo wannan hadisin a cikin littafin su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zakar yawmul juma'a ya ambaci ranar juma'a fakala sai manzon Allah ya ce fi sa'ati a ranar juma'a akwai wata akwai wani lokaci akwai wani sa'a la yuwashiquha abdul muslim babu wani bawa musulmi da zai yi dace da ita wa huwa qa'imun yusalli alhalin yana tsaye yana sallah yas'alu Allah azza wa jalla shay'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani abu illa a'tahu iyyahu ba sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan abu wa ashara bi yadihi yukalliluha manzo sallallahu alaihi wasallam yake ishara da hannunsa yana nuna sa'an ba ta da yawa awannin ba yawa lokacin zai da yawa ko akwai wani dan uwa kusa da masauki na ya zai ta wannan yake cewa ai an faɗa an ce sallah ne za a rika yi a wannan lokacin saboda haka ba a ce a yi ta zikiri ba makwabcina ne haka yake yin wa'azi a masallaci an gani ko to mu ba mun zo mu mukabala da mutane ba ne ko mun zo mu mu ilmantar da mutane amma mun san yau sako zai kai masa cewa ya an ce ne a yi sallah tambaya na farko ana yin sallar nafila bayan sallar asar ba a yi to da haka ya ce na abu ka ga an cire maganar sallah ko manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya zauna yana jiran sallah to yana cikin sallah to da haka mu yan dariga mun dace kuma mu dace ba mun dace saboda haka shine zai da fahimta yake cewa ai ba a ce a yi zikiri ba sallah aka ce a yi sai kuma a roƙi Allah to a sai a ƙara gaya masa yau ba a yin nafila na sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi saboda haka fahimtar nan nashi akwai kuskure Allah ya fi mana makwabcina ne kusan kullum yana sauraron karatukan tunda ba yanda zan yi ko malam makwabcina ne ina sauraron shi وفي حديث أمام زيد وما دام قال يا أبو جمال زيد يا زيد كامنا هو وفي حديث عبد الله بن سلام حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس هو domin a ranar da nake sauraron malamin yana faɗa yana cewa an an ce kaza ne an ce kaza ne to wai ma ba ma faɗi lokacin ba duk haka ranar yayi ta faɗa ina jin shi kawai yana karanta wannan littafin ya haka ba suna kan sunan littafin ba yana littafi yake karanta ina sauraron shi hadisin yake cewa innaha ma baina salati al-asr wa ghurub shams lokacin yana nan tsakanin sallar la'asar zuwa faduwar rana ne to da yanzu mun samu lokacin ko bayan sallar la'asar ne zuwa faduwar rana to mu ji hadisi na gaba hadisin Abu Hurairah wanda Abdullahi ibn Salam ya shi Abu Hurairah da Abdullahi ibn Salam wanda Imam Malik ya kawo shi a cikin ne a cikin wata yake cewa hiya akhir sa'a fi yawmil juma'a ita ce sa'a ita ce last hour na ranar juma'a kenan awa ɗaya kafin faduwar rana daga wannan lokacin zuwa faduwar rana shine wannan lokaci dama ba last hour muke yin zikirin ba ko ba shi bane da muke yi sako ya kai masa Allah ya ce mana قال ابو هريره فقلت وكيف قال ابو هريره شي ما sai da wannan magana amma shi sai da yanki وكيف تكون عشر ساعة في يوم الجمعة يا يا ذات كتن سي كرشن أوا دن أرانا الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان من قال صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي باوا مسلمي بازي دا شيء لإيتا بقى الحالي ينا صلى وتلك الساعة ساعة لا يصلي فيها wannan awon kuma lokaci ne wanda ba a yin sallah kala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam yace alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe man dan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba man jalas majlisan duk wanda ya zauna a wani mazauni yantaziru salata yana sauraron sallah fa huwa fi salati to wannan yana cikin sallah hatta yusalliya har sai yayi wannan sallah saboda ku da kuke zama kuke zikirin juma'a kuna nan a cikin sallah ne har sai an yi sallar magriba din mun dace ko ba mu dace ba alhamdulillah saboda haka kada kiyayya ya hana ka faɗan gaskiya an gane wannan ko mu sama ranmu cewa alhaqqu yadu shi gaskiya yana nan a wurin kowa duk inda gaskiya take a karɓa a yi aiki da ita kada kawai dan kai ba da sufi bane kai ba dan tarika bane ka rika hura lafiya kana faɗan abubuwan da ba haka suke Allah ya fi mana Allah ya fi mana barka yi abin da Abu Hurairah ya faɗa Abu Hurairah na ga masa haka sai ce ba kuntu bari sai haka ne kuwa lalle manzon Allah ya faɗa lalle haka ne kana fa huwa da aka yace shi ne manzon Allah yake magana akai to mun kaga muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da Allah ya azurta mu da wannan gai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ya an azkura Allah ta'ala ma qawmi in zauna na ambaci Allah ta'ala tare da wasu mutane bayan salatul fajr bayan sallan alfijir ila duluki shamsi har zuwa hudowar rana ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha shine yafi mini soyuwa fiye da duniya da abin da ke cikin duniya in samu dama na zauna tun daga hudowar alfijir bayan sallan asuba da ta ambatar Allah har zuwa hudowar rana to ya fi min duniya da abin da duniya take ciki zan Allah ya kara kada yake cewa wala nakurullaha ma qaumi in zauna tare da wasu mutane in ambaci Allah bayan salatul asr bayan sallar la'asar ila an tajiba shams har zuwa faduwar rana ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha shine yafi min fiye da duniyar da abin da duniya take ciki da abin da yake cikin duniya in samu wannan in ambaci Allah bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana to ni a wuri na ya fi min alheri ya fi min duniyan da abin da cikin duniya malam yake cewa babu mutumin da yake da wayewa babu mutumin da yake da wayewa bayan ya ji fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa abdalul zikri la ilaha illallah kuma yayi watsi da shi wa afdalul du'a alhamdulillah wannan hadisin imam tirmidhi ya rawaito shi imam hakim ya rawaito shi a gurguje kafin lokaci ya riske mu da ya riga ya riske mu kalmomi guda biyu da yawan mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya faɗa ko babu mutumin da zai shagal zai shagaltu da ambatona aha babu mutumin da zai karar da lokacinsa ya yi ta zikiri ya yi ta zikiri har zikirin nan ya shagaltar da shi daga rashin samun wani lokaci da ce Allah ina da bukata kaza Allah ina da bukata kaza Allah ina da bukata kaza hadisul qudsi ne bar karantun hadisi روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى الله مي girma da daukaka ya ce man shagalahu zikiri duk wanda zikiri na ya shagaltar da shi an mas'alati daga roƙona saboda zikiri da yake yi bai samu lokacin da zai roƙe ni ba biyan bukatunsa Allah ya ce a waƙaituhu afdala ma'uqiyat sabirin zan bashi mafi alherin abin da masu roƙona suke roƙona to da ka ga cewa mu ba mu tsaya muna ta roƙon Allah ba a'a Allah ya faɗa zai ba mu mafi alherin abin da yake ba wanda suka tsaya suke roƙon Allah a wannan lokaci da wannan muke ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya samu a cikin ɗarikar tijaniya muna roƙon Allah ya raya mu a kanta da kuma kashe mu a kanta dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da abin da yake da alaka da tarika tijaniya domin akwai abubuwan da ya rage mubaya'a ga shehi yaya abin yake za mu yi magana a kai da idan Allah subhanahu wa ta'ala sannan za mu yi magana a kan sahabbai da kuma mubaya'a da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu yi magana a kan shuru sharadi na tarika tijaniya wannan shi ne littafin da muka yi magana cewa an wallafa shi din nan mujalladi biyar kan sharhi na ruhul adadi shi duk wanda yake so sai ya buga waya zuwa kano ga namban ana cewa 080 biyu tara biyu tara biyar uku shida uku uku uku wannan su ne kamfanin da suka buga littafi duk wanda yake so zai abin da nan sai littafin yana dan yana dan kuɗi ne haka dama kuma abubuwan da ke cikin dama kuma a ya tantance haka in kuma a nan Kaduna ne akwai bari na gani ko za mu samu namban shi ga nan ban wanda yake nan Kaduna amma can cikin gari nake magana can Kaduna wanda ni a wurin na sama shine 080 3860 5870 ga nan ba shi wanda na sama ni nawa a wurin su shine 080 3860 5870 3860 5870 a wurin su ne ya samu nawa lissafin yana da dan nauyi haka wurin kuɗi da ma ko mun faɗa a lokacin da mun siye shi naira dubu takwas ne eh to amma abin da za ki samu a cikin ai ya fi dubu takwas ne ko to da akwai karatuka da yawa a ciki Allah ya taimake mu za mu an tambayoyi ɗaya biyu haka bismillah alaikum salam wa rahmatullah aha
Thank you.